بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا شهر قوت رمضان a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da a sha biyu ga watan hudu april kenan shekara ta dubu a ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi isa alaihi salam wanda muke cikin wannan sura mai albarka a suratu ali imrana kamar yadda aka karanto ya lazina amanu in tuɗiwu lazina kafaru yuruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin ubangiji madaukakin sarki yana kira ga dukkanin muminai baki daya tun daga zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake nan a har zuwa yau kuma har zuwa tashin alkiyama ma'ana a da yake nan ma'ana lokacin da jisimiyarsa take tare da mutane nake nufi ya lazina amanu ya koɗanda kuka yi imani in tuɗi wallazina kafaru idan kuka yi kuka bi waɗanda suke kafarai fi ma ya amuru na bihi a cikin abin da suke umurtanku da shi yuruddu kuma ala aqabikum za su mai da ku za ku koma kafarai za ku zama ƴan uwansu qur'ani yana gaya mana ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الهدي هذه زوا كرشي آه الله ينا جيا ومؤمني da yawanmu ko da yawanku wadda kasirun min ahalil kitabi kullum burinsu shine kafirai da yahudawa da nasara da wanda suke kafiran makka da wanda suke bautar gumaka kullum ba su da buri illa su ga wanda suke sallah sun mai da su yan uwansu kafirai haka Allah ya gaya mana to Allah yana faɗa anan yana kiran muminai cewa me karin mu biye wa kafirai shekul islam ya ce fi ma ya amuru na kun bihi a cikin abin da suke umurtan ku da shi wanda zaka ga a suna kawo filosofi na rusa addini kamar yadda muka faɗa jiya sai kaga suna ƙalubalantar shari'o'in ubangiji misali a ce kashe mutum sai ta za a ce za a kashe mutum misali a suka ce in an kashe in wani ya kashe wani sai aka ce shi ma a kashe shi annabsu bin nafsi kenan to ya zama kenan an yi gawa biyu so a dai masa hukunci a aje shi a gidan yari zuwa wani lokaci to wannan wanda duk ya saba da hukunci na Allah wanda ya saba da hukuncin ubangiji wato ya yi hukunci ba wanda Allah ya saukar da shi ba to ya kasance kafiri ko ko azzalimi ko fasiki wa man lam yahkum bima anzalallahu bihi fa ulaika min هم الفاسقون هم الظالمون هم الكافرون saboda haka a in dai kuka wato kuka bi kuka yi wa kafirai da'a cikin abin da za su umarce ku na rusa addininku to za su mai da ku ne ku koma ruwa ku sahabban manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda yake duk sahabban nan baki ɗayansu akasarin sahabbai kai zance akasarinsu musulunta suka yi wanda sahabban da ba musulunta suka yi ba su ne wanda suke 'ya'yan sahabbai wanda suka riski annabi ina ba ta an gane sahabban da ba musulunta suka yi ba su ne 'ya'yan sahabbai kamar muwa abdullahi bin abbasin ibn mas'udin ibn umar ko ba haka ba da dai wasu daga cikin sahabbai wanda irin su usama usama bin zaidin su wannan sahabbai ne wanda suka samu kansu a musulunci an haife su ne a musulunci amma sai da na abubakar musulunta ya yi sai da na umaru musulunta ya yi sai da na ali duk da shi bai yi bautar gumaka ba amma shi ma dai karɓar musulunci ya yi a wajen annabi muhammad haka duk sahabban nan musulunta suka yi to idan kuka biye wa kafirai a cikin abin da suke umurtan ku to za su mai da ku ruwa ma'ana za su yi mai za su mai da ku ku koma kafirci ilal kubri za ku koma kafirci fatan kalibu sai ku wato sai ku juya ku samu kanku kafiri na kuna masu asara duk wanda ya koma ga Allah innal ladzina matu wa hum kuffarun ulaika min ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda duk suka yi kafirci kuma suka mutu a cikin kafircin Allah yace wa'annan yan wutar jahannama ne duk wanda ya mutu yana kafiri to wannan abincin wuta ne saboda haka a ana gargadin muminai da kansu biye wa kafirai a wajen hukunce-hukunce da abin da ya shafi al'amarin addini kar ya zama oganka a wajen aiki ba musulmi ba ne kai kana ƙasa da shi kai musulmi ne ya dinga kawo maka wasu maganganu wanda zai sa saboda mata biyayya ka fara inkarin addininka ko kuma ma ya canja ka ka zama ba musulmi din ba kar ya zama wata mace kake nema wanda yana yawan faruwa wata mace kake nema ya zama kirista ce ko ma ba ahlul kitabi din ba ko kafira ta maka sharadi cewa ita ba za ta aure ka ba sai ka mata biyayya ka koma addininta kuma ka bar addinin ka ku koma wannan addini idan kai haka Allah ya ce ku ne in an tattara irin ku kuka fi kowa a tara a duniya wanda ya biye wa mace ko ya biye wa mai gidansa ko ya biye wa abokinsa aboki ne kake da shi kafiri sai zama yana tarin jayan ka yana tarin jayan ka yana cewa wannan sallan akwai wahala azumi wahala ga kawai inda zamu je mu ta kiɗa muna rawa a coci kawai shikenan in mun yi haka kawai yafi yana tarin jayan ka har ka ce ka a ina ga hakan yafi sai ka bar addinin musulunci sai ka koma kafirci to ka cuci kanka da yawa yana faruwa zaka ga wani yana neman mace sai ka ji da sai a ce maka da shi musulmi ne amma yadda ya fara neman wance lidiya ko ma dai wani irin suna misali sai ka ji an ce kawai shi kenan wata gaske ya koma ya zama kafiri yana faruwa ko kuma fulani da suke daji wanda suke wanda suke kiwo a je a same su kafirai su ba su zannuwa su ba su maganin su ba su alluran dabbobi su ba su wasu kuɗaɗe sai su mai da su su koma kafirai bayan da suna musulmai to anan Allah yana kira duka wayannan bangarora da wasu su baki daya Allah abin da yake cewa ya allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani in tudi'ul ladzina kafaru in kun bi in kun yi wa wadanda suke kafirci in kun musu da'a sai ma ya amuru na kun bihi a cikin abin da suka umurce ku yurdukum ala aqabikum za su dawo da ku kan kafirci ai ilal kufri fatangalibu kasirina sai ku wayi gari ko ku ko ku juya ku zama kafirai balillahu Allah yace bal ai ku rabu da wancan bangaren a bal a kaidan arabiya ana kiranta lil isra wato ba ma haka ba Allahu maulikum Allah shine majibancin al'amarin dukkanin musulmi baki daya anan idan ya zama uh, mai gidanka ne idan kai masa da'a zaka rabu da aikin kana tsoro kar ka rabu da aikin to Allah ya gaya ma balillahu maulikum Allah shine majibincin al'amarin kowa da abin da zaka ci da abin da inda zaka kwana da tufafin da zaka sa da inda zaka je da abin da zaka gani da abin da zaka ji duka waɗannan al'amura gabaki ɗaya a hannun Allah suke kulin na salati wa nusuki wa mamati wa mahayaya lillahi rabbil alamin da sallarka da duk motsin da zaka yi baki ɗaya duka a hannun Allah yake lamarin Allah ne saboda haka karka ji tsoron mai gidanka kar ka ji shakkan wata mace ta ce ba za ta aure ka ba sai ka koma kafirci batta kar ka ji shayin kar ku ji shayin wasu sun kawo muku abincin dabbobi da kuɗaɗe sun ce in ba ku yi kafirci ba ba za su ba ku ba bar musu kayan su Allah shi yake da su ɗin kansu Allah ne ya halicce su balle abin da suka mallaka saboda haka Allah yana cewa balillahu maulikum ya ku muminai Allah shine majibincin al'amarinku zalika bi anna Allah مولى الذين آمنوا وأن الكافرين كو أن الكافرين لا مولى لهم Allah shi ne majibancin al'amarin dukkanin mumini su kan kafirai ma ba ma su da majibancin al'amari din ba su da shi Allah ya ce ba su da majibancin al'amari su kan ai majibancin al'amuran su ai dodanni ne kuma dodo da annabi Ibrahim ya faɗa a abinda annabi ya mace ne mata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abaci ya baba ya kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai amfane ka da komai ba wannan zai zama majibincin al'amarinka na taɓa ba da misali ana nace ai shi gunki in kai in ka in ka kera shi shi bai ma san shi gunki bane ko ba gaba ko wannan bai ma san shi gunki bane haka nan wa'anda suke cewa isa ɗan Allah ne shi ma ba zai zama majibincin al'amarinsu ba saboda me Allah ya gaya mana a a an ta ƙulta linnati ta wa ummi ilahaini min dunillah za a tambayi annabi isa shin kai ne ka ce wa bayina su rike ni su rike ka da mahaifiyarka su zama abin bauta zai ce me in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika bin na faɗa ma Allah ka sani a ranar mai annabi yake kokarin yi yana kokarin barranta da abin da kiristoci suke faɗa zai zama jibincin al'amarin su in ta gafir lahum fa innahu ibaduka ko ba ka bane kai bauta musu in ka in ka musu abuwa bayan ka ne Allah ni dai na fita kamar annabi sai yana kokarin me yana kokarin raba kansa da su wanda suke cewa isa ɗan Allah ne to mu kuma muminai fa mu Allah shine ne shine majibincin al'amuran mu da mun tsaya sallah sai mu ce wa muke cewa Allahu akbar idan an tambaye mu imani da wa muke cewa mun yi imani ashhadu Allah ilaha illawa illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda haka kun ga kenan da wannan zai tabbatar maka da ayan nan ta cikin suratul itali zalika bi anna allah maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahu ana allah ya tabbatar da cewa balillahu maulaikum ya ku mu'minai wato Allah shine majibincin al'amarinku ai nasirukum Allah shine mai taimakonku wa huwa khairun nasirin Allah shine mafi alherin mafi girman mafi alherin dukkanin wani mai taimako a ƙasar Allah yake wa aqimu salata wa atu zakka a wajtabikum ko huwa sammakum almuslimuna min qablu wa fi hadha ليكون الرسول عليكم شهيدا ويكون للناء شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو موليكم فنيم المولى ونيم النصير kun ga kenan me Allah shine me majibincin dukkanin al'amarin bayi baki daya fa adihuhu uban ya shekul islam yake cewa آه، مؤمني كبي الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أو نوري أو نوري وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول آه، أو نوري Allah yana cewa in in kuka yi bi Allah kuka bi ah, kuka bi manzo Allah ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada was salih a wani wuri Allah yana cewa man yuti'ir rasula faqad ada Allah a wani wuri Allah yana cewa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a haka dai haka dai haka dai maganan da'an nan kullun ana hada da'a ne da'a abinda ake so ga mumini ya zama yana da'a ga Allah yana da'a ga manzon Allah ko yana da'a ga annabin da aka aiko masa na wannan lokaci amma ba ita wannan da'a din ita ce da'ar da ba wani mai magana a addini daga Allah sai manzon Allah wannan ita ce babbar da'a wadda take ba ta da mukarana da kowace irin da'a abin da ake nufi da anan shine wani ba zai zo a cikin wannan arkanul islami guda biyar da ake da su wani ba zai zo ya ƙara maka wani ba wani ƙari ya sa maka wani ƙari a cikin arkanul islam shi ne ɗa'an da ake nufi amma bayani dole a bi malamai dole a bi iyaye dole a bi hukuma dole akwai ɓangarorin da wannan wajibi ne a yi musu ɗa'a akwai waɗanda in ba a yi musu ɗa'an ba ma to Allah ba zai karbi ɗa'an ba kamar na annabawa ɗin da aka haɗa kamar na ne kamar na iyaye wa qadara buka Allah ta budu illa illa illa iya wa bil walidaini ihsana dole ayiwa in an yi wa Allah da'a iyaye a kyautata musu ma ai musu biyayya gwargwadon abin da ya dace hakanan malamai wanda suke masana addini dole a yi musu da'a domin su ne za su ja ragamar bayi su za su ɗaura gamar bayi daga daga inda suke su hada su da Allah su hada su da manzan Allah saboda haka wa huwa khairun nasirin Allah ya ce Allah shine mafi alherin dukkanin wanda zai taimake ka babu kamar Allah ba abinda muke cewa muke na Allah ka taimake mu Allah ka tuko ba ka muke faɗa ba akwai wanda idan yana addu'a cikin dare yake cewa wani ka taimake ni a'a ai in ma kana neman abu a wani wani ne sai ka ce Allah ka taimake ni wani bani abu kaza ko ba ka ba shi Allah dai zaka fara gabatarwa sannan wanda zaka nemi kuma ce wanda zaka nemi abun a hannunsa ya zai biyo baya wannan shine imani jama'ar musulmi wa khairun nasirin a shine mafi alkhairin dukkanin wani mai taimako na'am fadiyo dunahu wato abishi abi Allah sabanin duk wani duk wata biyayyar da za ta ba wata biyayya da za a yi wanda za ta zauna a mukabilin biyayyar Allah ba za a bauta wani ba sai Allah ba za a yi wa wani addini ba sai Allah ba za a yi imani da wani ba imanin da ake kudurcewa a zuciya ba za a yi imani da wani ba sai Allah subhanahu wata'ala na'am
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه na'am ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awihum an-nar wa bisal wa bisal wa bisa maswa zalimin ubangiji madaukakin sarki yake cewa sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba ai da sannu za mu jefa wato ar-ru'ba tsoro fi qulubil ladzina kafaru a zuciyar waɗannan da suka kafurce suwaye su ne a ɓangarora guda biyu wato ko ya zama abu sufiyan wanda suka zo su suka yaƙi mutanen makka a mutanen suka yaƙi mutanen manzo Allah a gazuwar Uhudin kenan lokacin da aka yi yaƙin Uhudu a kamar yadda dama a cikin kisar muke an an yi abubuwan da aka yi marasa daɗi to da suka ga sun samu nasara akan kafirai akan musulmai su kafirai kenan har sun kama hanya za su tafi har sun yi nisa sai abu su ne ke cewa ka ya kamata mu dawo mu karisa wanda bai karisa ba ba eh tsabar wai ganin ganin arhar gabar ko eh saboda an an ga bulus ya kamata mu dawo mu karisa waɗanda ba mu ba mu waɗanda ba su ƙarasa ba ya kamata mu dawo mu ƙarasa su to lokacin za mu karanta ayar nan gaba bayan da suka dawo an sa wa su musulmai an dan sun samu bakin ciki gamman digammin ko sun samu bakin ciki kan bakin ciki sai ya zama sai Allah ya yaye musu wannan bakin cikin sai aka kawo musu bacci dan a yaye musu wannan damuwa din sai gengedi ya dauke su sai bacci ya kama su dukkanin sabon manzo Allah saboda haka da suka dawo a wanda ya zo ko mutunin ka zai ya tarar kana bacci ka ayi saya ba sai mutunin ba misali nake balle kisa mutum zai tarar da kai kana bacci duk abin da yake so ba sai yi ba ma ba wani wani yana bacci ma ana lalube masa aljihu ko ba ka bane ko ce wallahi jin na fa kwanta da wayata ba amma kaga kuma na tashi an saci bacci kenan to sun samu wannan yanayin amma da suka dawo kawai sai Allah yake faɗa a nan sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba da sannu zamu ji da suka dawo sai aka jefa mu tsoro suka ce kai yanzu a ga ayi wannan gumurzun ko mu dawo tare da wannan mutanen suna bacci wallahi ba bacci suke yi ba ko ba ku gane ba sai suke cewa su abu su biyanin suke cewa wallahi ba bacci suke yi ba lallai to shine lima azamu badar tihalin ila udin alal u alal udi bisti isalil muslimina faraibu wa lam yarju sai sai tsoro ya kama su ta ce kai kada wani abu suke shiryawa ba gaskiya gara kawai mu koma sai tsoro ya shiga cikin zuciyarsu to sai suka koma bima ashraku bi sababi ishrakihim wato an jefa musu wannan tsoron ne saboda su ba musulmai bane kuma daman Allah kullum mumine yake yake taimako ko abin da ya faru ma ai mun ta nanatawa Qur'ani yayi ta nanatawa abin da ya faru ma ai su suka jawo da sun tsaya a inda annabi ya bar su da su za su yi nasara a yakin to amma da duk da haka shi Allah ya akwai hikima da ya sa ya haka akwai masu son su yi shahada wa yattakiza minhum shuhada minkum shuhada ko ba ka bane Allah ya yi haka ne dan me a samu shahidai a cikin ku kuma a gaskata wasu cewa musuluncin nan da gaske suke domin sai an girgiza ake ganewa shi ba ki kan ka bar shi ya fi komai magana ya fi komai ya fi komai ya fi kowace gaba bayyana abin da ake ci ko ba haka bane amma abin da zai tabbatar da abin da baki yake faɗa sai sauran gabbai sun motsa suna cewa mun yi imani da kai ya Muhammad mun yi imani da kai ya manzon Allah mun yi imani da kai ya manzon Allah mun yi imani da kai ya manzon Allah a to ya za a gane haka sai wani abu ya faru sai an fito yaƙi an ga an gwabza kuma kana tsaye kana kara annabi Muhammadu ba ka san abin da zai taba manzon Allah ka tsaya kuma kana kokarin kare addinin Allah wannan shi zai gaskata abin da ka faɗa a bakinka an gane shi zai gaskata abin da ka faɗa a bakinka amma an zo ana maganar za a fita yaƙi sai ya zama sun ta zuwa suna me ya rasulallah wallahi muna da matsala a gida sai annabi ya ce amma uzuri za mu karanta a surori da zamu zo nan gaba irin suratul ahzabi sai rasulullah wallahi an zo za ta tafi yakin nan suka dinga zuwa suna uzuri suna ta karban uzuri suna ta bada uzuri annabi yana musu uzuri inna buyutana aura Allah ya ce ƙarya suke yi wa ma hiya bi auratu in yuriduna illa firar kawai suna so su gudu ne a wurin yaƙi ba gaskiya bane ba maganan buyutana aura kawai suna so ne ka ba su dama su koma gida su ki zuwa yaƙi din to yanzu mutum zai ce ana yi imani da kai ya manzan Allah sai kuma haka zo za ka yaƙi sai ya ce wallahi gidana akwai matsala ya rasulullah ina tare da mara lafiya ko kaza annabi a yi min uzuri sai annabi ya ce to bismillah daga kai kai imanin da gaske ina tambaya da mara musulmi kai imani ba kai ba duk muna akwai munafukai shi yasa ma Allah ya ce allazina amanu ya annabiyu jahidul kufara wal munafiqina waglus alaihim ka yaki kafiran nan kuma har ma munafikan nan ana tare sai manzo Allah ce wani kai munafiki ne ta shiga tafi haka manzo Allah ya dinga yi musu saboda shi munafiki ai ya bi matsala kuma ko a yanzu ma haka ne da shi za ku taba ba za ku gaisa ku yi uzuri a yi abin da za a yi amma in ya koma gefe abin da zai masa da shi ai ya san ka kuna tare shi makiyinka kan kuna nesa ne sai dai ya nemi labari shi ya sa ma Allah yake gaya mana innal munafiqina fi darakil asfali minan niri walan tajida lahu nasira su sun fi matsala kuma har gobe har a tashi kiyama haka munafiki yake shi ya fi damuwa akan maki saboda shi maki kuna nesa ne sai dai ya nemi labarin ka zai ji shi kuma munafiki ka kuna tare eh kuna tare kowane motsinka yana sani ya sani wani ma da shi kake yi shi zai shi zai warware inda ka kulla inda ka gina shi zai je ya rusa inda ka shuka nan zai je ya tuge kullum in ya ganka shi masoyinka ne in ya koma gefe kuma shi makiyinka ne kai baka sani ba wata shawarar ma da shi za ka yi za ku rufe ɗaki ku tattauna masu san kayan abin da wasu suke cewa an yi rufin kofa da ɓarawo ka bayyana abin da kake ciki shi yasa shi munafiki ji larabawa suka ce shi abin gudu ne da shi kura za ta ci wata ibara ce ku kiyaye da shi kura za ta ci da shi kare zai yi haushi kuma makiyaye tare za su yi kuka da shi kun gane maganar? da shi kura za ta ci idan sun gama ci da kura lokacin da kare zai haushi da shi za a yi idan makiyaye zo kuka tare za su kun gane to shi munafiki kenan an ba da misali ne kamar ga makiyaye da dabbobinsa kura in ta zo za ta ci dabba ai za ta zo za ta ci to munafikinka da shi za a ci dabbar lokacin da kare duk garken shanu ko fulani yawanci suna zuwa da me da kare saboda gadi to kare ya ga kura zai yi me to zai yi maza maza ya dawo tare da karen za su yi haushi shi munafiki kenan sannan an ci abun dole makiyayi zai ji bakin ciki zai yi kuka zai yi tsalle ya sace dawowa gun makiyayi kuma tare za su yi kuka munafiki kenan Allah ya kiyaye mu to saboda haka ubangiji yake gaya mana a sanulki ayan muke sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba ai da dawowansu bima ashraku da abinda suke na kafirai tunda daman su kafirai ne bi sababi ishrakihim wato da da sababin kafircin su da sababin da wato da dalilin zaman su mushrikai billahi kafircin su da Allah akan abin da suke bautawa malami da zulbi sultana abin da ba su da hujja akai ai hujjatin ala ibadati wa huwa al-asnam sune wato wannan gumakan makka din tunda ana magana ne akan su Abu Sufyan wanda suka zo suka yaki manzon Allah Allah ya ce wa ma'awihumun naru wato ba su da masauki sai wutar jahannama wuta ce maganin su wa bisa Allah ya ce makomar ta yi muni masuwar zalimina wato makomar azzalimai bisa ta yi muni bisa lizalimi na badala wato duk wanda ya zama makomarsa wuta ce to wannan masauki bai yi ba ai ya kamata masaukin da kan ya zama katifa ne ko ba haka bane da gado mai laushi da AC ko ba haka bane eh musamman irin lokacin zafin nan ko ba haka bane amma a ce mutum zai yi bargo da wutar jahannama eh zai yi matashin kai da wutar jahannama rayuwa ta yi daɗi rayuwa ta yi muni Allah yana mana nasiha ne nan ayoyin alkur'ani nan da muke karantawa faɗakar da mu wake ya jama'ar musulmi mu kiyaye duk abin da zai kai mu wuta duk abin da zai sa mutum ya tafi wuta to ya kiyaye wannan abin ya yi nesa da shi duk abin da zai kusantar da mutum ya samu aljanna to mutum ya yi ƙoƙari ya kusanci wannan abin don ya don ya samu tsira وما ويهم النار وبئس مثوى الظالمين نعم
ولقد صدقكم الله وعده إذ تهزونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من نعم يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين نعم ولقد صدقكم الله وعده استوصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana laqad haqiqa sadaqakumullahu wa adahu haqiqa Allah ya cika muku alƙawarinsa kuma Allah ya gaskata a cikin alƙawarinsa iyyakum bin nasri wato akan ku da nasara akan yakin badar din nan Allah ya cika alƙawari domin farkon yakin musulmai sun yi nasara sun fara nasara an kashe mutum bakwai a wata ruwaya har an kashe mutum tara mata da suka zo da su sun watse wasunsu suna ta guduwa su a cikin kafirai an ba ku nasara istahsunahum yayin da kuke ta kashe kafiran nan bi iznihi bi iradatihi kenan wato da iradar Allah gashi kuna ta kashe kafiran nan hatta idza fashil- fashiltum har sai da kuka yi me sai da kuka wato ai jannabtum kuka matsa anil kitali daga inda aka ajiye ku kuka matsa wa tanaza'atum kuma kuka samu sabani kuka yi ta musu da wa da Abdullahi bin Zubair ya ce kar a matsa inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah ya ajiye mu mu tsaya a nan shine wa tanaza'atum sai suka yi ta musu da shi suna cewa ne a a a mu ba za mu ba za mu tsaya ba fil amri wa tanaza'atum fil amri har kuka yi jayayya akan al'amari ay khalaftum amra rasulillah sallallahu alaihi wasallam har kuka a saba wa al- umarnin manzon Allah fil maqami a inda ya ajiye ku fi satil jabali wato a tsakan dutse lirama wato faqala ba'dukum nazhab faqad nasara ashabuna sai wasunku suka ce mu tafi yan uwanmu sun yi nasara wa ba'dukum wasunku kuma suka ce ne la nukalifu amran nabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu saba wa umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa asaitum wasunku suka saba amrahu wasu suka saba al'amarin manzon Allah fa- fataraktumul markaza sai kuka bar inda aka ajiye ku lidalabil ganima don ku ɗebi ganima min ba ma arakum bayan Allah yana ganin ku ma tuhibbuna bayan ma arakum ma tuhibbuna bayan kun ga abin da kuke so minan nasri na daga nasara Allah ya ce fa minkum man yuridu dunya a cikin ku fa ku saban akwai wanda ba duniya suke so wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku kuma akwai wanda lahira kawai suke so fa sabata bihi hatta qutila abdullahi bin zubair wa ashabu su wasu suka tabbata anan hatta qutila har aka kashe har aka har aka kashe su ka abdullahi bin zubair kamar abdullahi bin zubair wa ashabu da sahabbansa wato da waɗanda yake tare da su sun masarafa kuma anu Allah ce sai muka sarrafa muku sai muka sarrafa ba sai muka sarrafa ku gare su anil kufari muka mika kafirai li yabtaliyakum dan mu jarrabe ku ai wala kada afaran ku amma Allah ya ce mun yaje muku walaƙad afa'anku Allah ya ce an yabe wanda suke son duniya da wanda suke son lahira duka an yabe shi yasa aka tambaye su na an tambaye sayyidina Usmanu aka ce yaya baka je a maganar Uhud ya ce ai lokacin ai ina jinyar iyali na ne a ka sai ake ce a to ba ku ji bane ma da wanda suka gudu duka aka ce kun gudu a badar baka je badar ba kai yace ga uwa ga hujja yana jinyar iyali aka ce to a udu kuma kun gudu ya ce to ai dai duk da mun gudu ai Allah ya ce ya yafe martakabtu mu'minin uhud bi uhud abinda kuka dauka na yakin udu wallahu zu fadlin alal mu'minina Allah ma'abocin falala ne ga mu'minai bil afwi da afwa saboda haka kun ga dai nan inna allaha jinnati la ra'ufur rahim Allah shi a wajen muminai ga bayinsa Allah mai rahama ne kuma mai jin kai ne ga dai abin da aka yi an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma saba wa annabin ma har ya zo da hukunci amma tunda dai suna tare da annabi din to an yafe saboda haka a nan a kiyaye abin da ya shafi sha'anin manya zan hankali da muke yi kenan a kiyaye abin da ya shafi sha'anin manya eh ko yanzu ka matsa da zagin manyan gari ka je progress ka ce wannan ka ce wancan eh ka tafi vision ka sai fili ka zagi wancan ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza in Allah ya dan kai sashi kana yi mewa kwana na takwas din an an yi rashin dace a kwana na takwas din karshen ta inda za a je inda wani zai je dubiya a asibiti za a ganka akan akan gadon marasa lafiya ko ba haka ba saboda ni ko manyan gari kawai irin wanda ba su kai ba ma irin wayannan ba dole wasu za su dau mataki dole wasu za su dau mataki to ballantana manya sahabban annabi sallallahu alaihi sallama kullum ina faɗi mu alu ɗariƙaci Allah ya mana wata irin baiwa wanda ya kamata mu duba da kyau wata irin baiwa Allah ya mana wato a mutane gaba ɗaya da aka tara mutane sai ya zama wasu ba su yarda da Allah ba kamar yadda muka bada misali shekaran jiya ko kan wani wanda yake magana akan ba Allah aka sake tacowa wasu sun yarda da Allah wannan wanda wasu yarda da Allah ba na kiransu kafirai wasu kuma sun yarda da Allah din amma yaddar su wasu sun ce akwai Allah amma su kuma ya Allah su yake Allah su shine a ko ya zama lata da uzza da manata ko ba ka bane wala ya uka wala ya gusa wa ya uka wa nasra ko ba ka bane ko ya zama a gumaka ne allolinsu amma su sun ce akwai Allah amma gunki wani kuma ya ce ba ma Allah wani kuma ya ce kasa da wannan shine shi kuma akwai Allah amma gunki ne Allahnsa ga sunan sun jera su a kaba guda ɗari uku da sittin za su yi tafiya ya sun zo su sun nemi sun nemi izini sai sun nemi sa'a sun ta sujjada sannan a a yi tafiya an ce ranar sai na umar a irin wannan ana fadar manzo Allah ya saka ga ya fashe da kuka bai gama kukan ba sai koma yana dariya ka ce a ya sai na umar ya yade ga dariya ga kuka a haɗe sai ce wallahi wani abu ya tuna zamanin jahiliya kun san allolin kala kala ake zamanin jahiliya shako wani Allah da suke da dabino ake yi za a siyo dabino ne ko a ɗebo dabino sai a kwaba a kwaba shi sai a gina gunkin shi wannan na tafiya ne dan karami haka sai a sa shi a cikin kaya yace abin da ya bashi abin nan shine abin da ya sa shi kuka sai Allah ya zama a cikin akwati to amma abin dariyan kuma shine ce to in tafiya ta yi nisa akwai inda masu hausa suke cewa gaba jeji baya jeji ko to ana kai tafiya tafiya ta yi nisa an je ba ba guzuri sai mu ce tunani ce kai bari fito da Allah nan dan banta hannunsa daya sai a dan bantar hannu sai a ci sai a sha ruwa tafiya ta ƙara nisa yunwa ta ƙara matsawa sai a bantar ɗaya hannun ana cin ana cin bangarorin Allah ne har a cinye Allah ce to wannan shi ba sai na Umar dariya yace shi yace shi ki ba shi dariya to a irin wannan a sai zama a liyabtalukum wa laqad afa ankum Allah yace wato Allah yace ya yi wa mu'minai afwa wallahu zu fadalin alal mu'minina Allah ma abocin falala ne wato ga mu'minai bil afwi qala Allah tabaaraka wa ta'ala in sadaqakum wa'dan walakin kum khalafu amra amra amra rasulillah sallallahu alaihi wasallama wato sun sabawa a lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar yace wallahi in banda aya ta kawo cewa minkum man yuridu dunya yace wallahi bai taba tunanin a sahabban annabi za a samu wani a ce wai har a ce wai duniya yake so ba sayyidina Abubakar yace wallahi sai da aya ta sauka sannan ya ji cewa ashe a cikin mu akwai wanda duniya yake so waccar isa da nake bayarwa afuwan akwai wanda su akwai Allah ko to kasa da su sai waɗanda su kuma akwai su sun yarda da Allah akwai Allah amma su kuma ba su yarda su sun yarda da wasu annabawa ba su yarda da wasu ba su ne wa su ne kirista ko nasara su nasara ba su yarda da man- su kirista su nasara sun yarda da duk annaba ba su yarda da isa ba ba su yarda da manzon Allah ba su kuma nasara sun yarda da annabawa ba su yarda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi sallama mu kuma be mu kuma mu mu kuma ba mu ai la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu babu wani annabi da bamu yarda da shi ba sunan mu mu ana kiran mu musulmai hawa na gaba kenan to a hawa na in ka ƙara gaba kaɗan akwai waɗanda a musulman su kuma ba su yarda da ahalul baitin manzan Allah ba rana kiransu nawasib ba su yarda da ahalul baiti ba su sai na ali akwai lokacin da aka yi a musulunci a madina ko a inda gwamnatin musulunci take in za ka yi huduba ba za ka gama hudubar ba sai ka zagi aliyu ibn abi talib sannan ka sako kuma wai limamin juma'a ne sai ya zagi sayyidina ali ya zagi fadima ya zagi hafan da husaini da ƴaƴansu sannan ya sako kuma ya ce wai allahu akbar ya limanci zamanin banu ubayya haka aka yi shi yasa ma a hudubobi ake da da wato umar bin abdul aziz da ya sa- da ya zama shine gwamnan da ya zama shugaban wato amirul mu'minina sai ya cire zagin alul baiti sai ya kawo inna allaha ya'murukum bil adli wal itani wa ita'i zil qurbi wa yanhi anil fahsha'i wal munkari wal baghi yadhkuru la'allakum tadhakkarun haka ya kawo ya canja da wancan zagin da ake wa ahlul baiti in ka ƙara yawa gaba akwai wanda su kuma sun yarda da ahlul bait amma su kuma ba su yarda da wasu sahabban annabi ba haka ne su sun yi tamattuki da ahlul bait amma suna iya taɓa sahabbai da wasu abubuwa da mm, mm, a misali kamar shaidatu na Aisha sahabiya ce ko ba sahabiya ba kuma waye ce ummul mu'mini ne matar manzon Allah ma sai a jefe ta da wata magana haka sai da Abubakar haka Umar Usman da sauran wasu sabon annabi to akwai wasu kasa da su su kuma ya suka ce sun yadda da ahlul baiti sun yadda da sahabbai amma su kuma ba su yadda da waliyai ba in an yi maganan karama su ce ƙarya ne to mu ahlul tariqa mun yadda akwai Allah mun yi imani da annabawa mun yadda da manzan Allah mun yadda da sahabban annabi mun yadda da ahlul baiti mun yadda da dukkanin waliyan Allah mu ba shi yasa nace mu kula da taba manya in ka kalli tafiyar da mu muke yi akwai wani akwai wasu manya da muke ganin matsalar su a'a ba a ce ba a yi matsala ba ba an samu damuwa lallai an yi abubuwa da yawa a wannan musulunci azu muke magana da wasu nake cewa musulunci bayan annabi da ƙyar ya iso wurin mu duk riga sa ya yage kuma ku gane ba da ƙyar ya iso da ƙyar ya sha iso wajen mu saboda ne an samu matsaloli dauloli misali umayyawa daulatu umayyawa sun yi abubuwa marasa daɗi a musulunci su suka kashe jikan a jikan annabi imamu husaini su suka kashe imamu hasan su suka kashe sayyidina ali su suka kashe sayyidina usman kisa ba su suka kashe sayyidina umar kaba nan da ake magana an jiri an ya koka har a cikin harami an samu matsaloli haka abbasiyawa su da suka zo su suna ma yi kirarin su bunul abbas ne su suna da alaka da manzon Allah ta jini an samu su ma damuwoyi da yawa amma wannan maganar fa da duka muke yi jama'ar musulmi sama da shekara dubu ɗaya ne kai yanzu wa aike ka shiga cikin abin da ya wuce shekara dubu duk abin da su gawan suka yi da su sardauna kace sai ka dawo kai wa hukunci ka musu hukunci anya zaka sha a Najeriya mm dama hukunci ai mu ba hannun mu yake ba yana hannun wa inal hukmu illa lillah hukunci a hannun Allah yake saboda haka ka tsaya kai addini ka tsaya kai addinin ka wanda yake magabaci ka nema masa afuwa a wajen Allah idan Allah ya ga dama ya masa afuwa shikenan in bai masa afuwa ba to nema masa afuwa kai ba zai sa a kima afuwa ba ko ba ka bane la taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim haka muke faɗa kullum saboda haka a abin da ya dace da mu kenan kuma alhamdulillah daga wannan zaka ga cewa muna kan turba mu mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah mun yarda da annabawa mun yarda da sahabbai mun yarda da ahlul bait mun yarda da waliyai baki ɗayan waliyai da masu ɗariƙu ko ya mutum yake inda ahlul tasawuf yake ya jance ga wani abu na karama ba zai yi inkari ba eh abun mamaki wani abun da ya tabban mamaki daga shekaran jiya zuwa jiya wai sai gashi wai mace mace an sa ta a wani masallaci a daidai wannan azumin fa na yanzu wai tana tafsirin alkur'ani mace a masallaci jama'ar musulmi yanzu da 'yan dariƙa ne suka yi wannan an yadda da yanzu najeriya tana hayaki ta sama za su ta cewa bid'a bid'a bid'a bid'a amma abun mamaki mace ba a masallaci wai ta tara mata wai ita yar shek wani ne saboda haka mun tambaya ina dama ai su ba ahlu sunna bane to da Allah kawo mana hadisi a kawo hadisin da yake wata mace ta taba shiga masallacin annabi ta tara matan sahabbai ai manzo Allah yana da ya ko ba ka bane kuma mun sani wannan yar abinda ta samu na ilimi na ilmin nubuwaci ba wata mace a duniya da ta samu wannan taken ta ma sayyidatu nisa'il alamina ita ce shugabar duk wata mace ita ce shugabar duk wata mace to a tarihin ta mun ji ta tara matan sahabbai ta musu tafsiri to ne sunan wannan abu to su matsalar su kenan malam Allah saka wa malam mai guduma da alkhairi yana cewa yace in kaga sun ce abu bid'a kaji sun zage suna da cewa abu bid'a to sunna ne kuma gwani in sun dage da cewa abu bid'a to wannan abun sunna ne abinda ko suke ta cewa sunna sunna sunna in ka bi shi ka bididdigi sai ka gane bid'a ne wallahi abin yayi matukar ban mamaki yanzu ashe su duk kurin nan nasu za su yi ijimai akan bid'a ahlus sunna ahlus sunna ahlus sunna su hada kai ba a samu wani koda mutum ɗaya bane ya dan koma gefe ya ce wannan abin da muke bid'a bane mace a masallaci kuma ma to Allah ta ga alheri matar wani a masallaci wata tara mata wai ta musu tafsiri muna jiran hadisi daga nan zuwa kafin mu tsufa na za samu hadisin tsohon ba samu wasu nan ne wannan abun to saboda kar mu ne sake ce muku dan bid'a kuma shi ku ce ku shi kana face na sa fada gaskiyar magana san zuciya baya haifar da alheri san zuciya baya haifar da alheri in an yi abu kaza ku ce bid'a ko kuma in kun yi abun shikenan kun sha sai ka ce a makka haka haife ku ko a madina ku a zai zama haka wallahi bid'a ne wannan abun wallahi bid'a ne inda wani hadisi ko ko karami ne ko ko da ibi ne na ibin hadisi mai rauni kenan ko a kawo inda aka ce wata mace ta je masallaci eh ta zauna tana tafsirin alkur'ani ta tara mata a masallaci ba ta tara mata to yanzu wannan bai yi daidai da fatawan turawa ba da suke cewa duk abin da mace- namiji ya yi mace za ta yi ya ma fi haka wannan ya fatawar turawa ne abin da mace ta yi abin da namiji ya yi jama'a ne what a man can do ko a woman can do better even better eh wai abinda wai abinda namiji yayi to wai mace za ta iya yin abun za ta iya yin fiye ma da haka ya to gashi muna gani wannan ba fitowar manzon Allah bane sai dai a nemo wani a a sol ko wani wani dai can wani lota ba wani bature can shi ba ku wannan fatawar kuke yi muna kalubalantar ku ku kawo mana hadisi ko aya ko hadisi da kashe mace ta zo ta yi tafsiri a masallaci lokacin watan ramadan kuma abun ma wai ya gwanin kawai sai su hudu suke amma sha Allah yar malam wani ta zo za ta mun doka za ta hada abin da hadisi ne ko aya ce ai aya kaza ta ce kaza shi sa ma muka dauko wance muka kawo ta muka aje ta a masallaci muka ce za ta mana tafsiri ba aya ba hadisi molan kai kenan Allah ya kiyaye Allah ya mana jagora lokaci yayi Allah ya ba mu dacewa jama'a mu tsaya akan ayyuka na alkhairi kuma mu dage da tsayuwa akan gaskiya abubuwan da kaga kake yi nan kamar ana tsaye wani ya dangala gemu wani ya sa yau ya dangala wando kana ta ganin sa kamar su wani karamin mala'ika ba gaskiya bane duk wannan abubuwa ne wani- wasu su cin hatsi ne wasu kuma iya zaman gari gashi nan dai kowa da dalilin da yasa yake na mun karanta amir kuma yuridu duniya Allah ya ba Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana abuwa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani to na'am bismillah ka ji mata yawar wani jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi abinda suka faɗa Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki abin da suka faɗa na gujewa aikata barna Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye wannan barna din amin ya rabbi Allah ubangiji ka taimake mu da taimakonka amin ya to rabbi jama'a ya hakuri a har yanzu muna ƙara neman taimako a kan sha'anin wannan karatu da ake yi saboda abubuwa da ake tafiyar saboda abubuwa da ake tafiyarwa a cikin wannan tafiya ta wannan karatu har yanzu wannan kwamiti da suna ƙara neman taimako a taimaka fi sabilillahi wa rasuli da haka yan agaji su zaga a taimaka fi sabilillahi wa rasuli Allah ubangiji ya bada ikon taimakawa
alhamdulillah akwai wani bawan Allah kuma yana barar addu'a na'am da kuma shi mai wannan gida na'am shi ma muna roƙon a ƙara mishi addu'a akan Allah ubangiji ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya amin ya rabbi madal alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatunmu Allah ya mana dace a cikin rayuwarmu Allah ya sanya mana albarka masu a masu bukatu Allah ya biya bukatu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya albarkacin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam matsalolin mu da damuwoyin mu Allah ya warware mana wannan ƙasa tamu Allah ya gyara mana Allah ya ba mu aminci a Najeriya Allah ya ba mu aminci a garrukanmu Allah ya ba mu aminci a gidaddajinmu Allah ya buɗa mana harkokinmu kowa da irin abin da yake yi Allah ya taimake shi akan kowa Allah ya taimake shi akan harkarsa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana lafiya marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya musamman shi mai wannan gida Allah ya bashi lafiya kuma akwai dattawan mu anan wadda muke tare da su koyaushe a cikin su akwai marasa lafiya su ma muna roƙa musu Allah Allah ya ba su lafiya da dukkanin marasa lafiya mu baki ɗaya albarkacin shugaba sallallahu alaihi wa sallama wannan wata yanda muka ga farkon sa lafiya Allah ya sa muka ƙarshen sa lafiya cikin alkhairi Allah ya sa muna daga cikin wanda za a yanta a wannan wata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya ƙara wa shugabannin mu karama albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya taimaki yan uwanmu ya taimaki makwabtanmu ya taimaki duk waɗanda muke tare da su suke tare da mu a cikin kowane al'amura Allah ya taimake su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله